أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين آه، باي هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai yau sha hudu ga watan Ramadan shekara da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai 24 ga watan march shekara ta 2024 yau lahadi a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin tafsir alkur'ani mai girma a inda muke yi wato tafsirin sautul bakara za mu tashi aya wa allazina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ta'ala yake cewa wallazina yu'minuna bil ghaibi lalle waɗanda suka yi imani da gaskiya allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da gaibi wa yuqimuna salata kuma suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma daga cikin abin da muka azurta su suna ciyarwa Allah ta'ala a wannan ayoyi yana ba da labarin suwaye almuttaquna suwane ne wato mut- masu takawa masu imani yake cewa su waɗannan masu takawa daga cikin sufofin su shine sun imani da gaibi wanda Allah ta'ala ya ba su labarin shi a harshen annabinsa kuma sun gaskata sun gaskata wannan gaibi da aka gaya musu saboda sun san wato gasken mai gaya musu sun san gasken ma'aiki kuma sun san gasken ubangiji sadaka sai suka gaskata duk wani abin da aka gaya musu ko da ba su ba su san ba su san abin ba ko ba su gan shi ba kuma suka gaskata imaninsu da aiki suka bauta ma Allah ah, suka tsantsanta mishi bauta sannan kuma suka sanya dukiya a cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne wanda suke kusantan ubangiji da wannan kaso din ta hanyar bada kyauta da yin baiwa saboda neman Allah ta'ala ya ba su lada saboda kuma su tsarkake musu dukiyansu saboda kuma su samu tsarkin hali daga su tsarkakuwa daga wato cutar nan na rowa kuma saboda su nuna wato wajibin godiya ma ubangiji a abin da ya ba su to wannan shine Allah ta'ala yake cewa daga cikin sufan su ne wanda suka yi imani da gaibi suka yi imani suka yi tsaye da sallah kuma sannan kuma daga cikin abin da ubangiji su ya azurta su suna ciyarwa Allah ta'ala yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi lafazin yu'minuna yana maganan imani imani wasu daga cikin malamai suka ce shine at-tasdiq shine wato gaskatawa mutum ya gaskata wani abu ya bada gaskiya kamar yadda ake faɗa da Hausa to duk da a bangaren alarabci dai a ce at-tasdiqu shine ma'anan al-iman wannan yana da yana da wato rauni wato a ce wannan at-tasdiqu synonym ne na al-iman wato a ce wannan wai kwabo da kwabo kusan ma'anansu ɗaya saboda tasdiki a larabcin ma kansa yana ta'addi da kansa aka ce saddaqtu fulanan a ce na gaskata wani amma baka cewa amantu fulanan da ma'anan shi na saddaqtu fulanan in kace saddaqtu fulanan na gaskata wani to zaka ce amantu fulanan ba kaga wannan muta'addi ne shi kuma wannan la ta'adda bi nafsi shi al-iman sai kace al-imanu amantu bi fulan na yi imani da manzan Allah na yi imani da Allah sau da haka ibn taimiyya ke cewa ba zai yi a ce lafazin at-tasdiq ma'anansu ɗaya da imani ba kwabo da kwabo duk da a nan shi lafazin at-tasdiq ya daga cikin wato abubuwa na kurkusa da suke nuna imani din in aka yi maganar imani saboda abin da za a fara kawowa ana maganar imani shine ba da gaskiya shi sa ya zama daga baya wasu daga cikin magabata suna amfani da ba da gaskiya a matsayin imani amma imani ba shi ba kadai ba da gaskiya ne ba ya kamata a fahimci wannan saboda ai banda imanin akwai yaqini yaqini shi ma wannan banda wato gaskatawa ba da gaskiya akwai yaqini yaqini shi ma wannan ba da gaskiya ne imani ne akwai ikhlasi ikhlasi shi ma an tsata ma Allah bauta shi ma wannan imani ne sannan kuma mutum ya gaskata abin da ya kudurci a zuciya ya faɗe shi a baka ya yarda cewa ubangiji shi kadai za a bauta ma kuma shi kadai addinin musulunci kawai zai yi to ya faɗa a baki aji wannan shi ma imani ne sannan kuma ya gaskata abin da yake aikatawa da aiki to shi ma wannan imani ne kaga ba zai yi a ce a kadaita kawai imani a gajarta imani a wani gaskatawa ba da gaskiya kadai ba shi sa malamai suke cewa ba da gaskiya ba shine kadai imani ba duk da adallu dalailul iman abin da ya nuna imani na farko a ajin gaba shine ba da gaskiya saboda ba da gaskiya shi ke fara zuwa kafin sauran abubuwa shi yasa al-imam al-hasan al-basri yake cewa laysa al-iman bit tamanni wala bit tahalli walakin al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al'amal yace imani ba shine kawai wato mutum ya rika wani tsammani wato buri na zuciya ba ya rika cewa imani ai kaza kaza kaza haka wani abu na burin zuciya za mu samu kaza tunda ni ni kaza ne yace ba kuma shine at-tahalli ba at-tahalli mutum ya rika yin wani ya rinka wani kafafa yana yana yin wani shiga irin na masu imani yana cewa ai shi mai imani ne yace duk wannan ba shine imani ba imani shine abin da ya zama ya tabbata a zuciya ya tabbata a zuciya kuma aiki ya gaskata shi to kaga ashe imani wato wani abu ne dake akwai a zuciya sannan kuma akwai a baki sannan kuma akwai kuma a aiki imani duka akwai shi a cikin waɗannan abubuwan ba wai gaskatawa ne kadai ba saboda haka idan an fahimci wannan daga nan zaka fahimci abinda ake samu daga magabata suke fassara imani da da gaibi anan wata suke cewa suna maganar gaskata gaibi nan suna wato faɗan mafi girman abin da ke nuna imanin ne ba suna faɗan suna faɗan ɗaya daga cikin dangogin imanin ne ba suna faɗan wasu suna cewa gaskatawa shine gaba kidin imanin ba gaskatawa ba shine kadai imani ba banda gaskatawa akwai mutum ya ji cewa baya abin da aka faɗa mishi yaqini ne ban alaka ya gaskata abu amma baka da yaqini akan sa to yaqini shi kashi wannan imani ne sannan kuma wato ka gaskata abin da kai imani da shi da aiki wannan shi kasa imani ne amma ba wai shine gaskatawa kaɗai ba jidda kuma za a samu magabata suna suna cewa al-imanu at-tasdiq anan akwai abin da aka ruwato imamu wasu daga cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud suna fassara yu'minu bil ghaib suna cewa ai at-tasdiq suna maganar gaskatawa to anan suna abin da suke nufi shine sun faɗi ɗaya daga cikin dangogin imani ne ba duka imanin ba sun faɗi ɗaya daga cikin dangogin imani ne da shi ke fara zuwa kafin sauran akwai abinda imamu muhammad ibn jira al-tabari ya fitar da sanadinsa daga zuwa ga abu ja'far isa ibn mahan ar-razi daga al-ala ibn al-musayyib ibn rafi' daga abu ishaq as-sabi'i daga abu al-ahwas auf ibn malik ibn nadla daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud da yazo da kan wannan gaba sai yake cewa yu'minu bil ghaibi al-imanu at-tasdiq imani shine ba da gaskiya imani shine ba da gaskiya wannan abu ja'far razi akwai dan rauni a tare da shi amma kuma dai a tafsiri ana ana hujja da shi saboda haka wannan sanadin babu babu laifi haka zalika kuma a wani ruwaito ta ibn jarir ya ruwaito ta hanyar ali bin abi talha al-walibi ali bin abi talha al-walibi ke ruwaito daga abdullahi dan abbas yake cewa shi ma al-imanu at-tasdiq al-walibi ruwayan da yake daga abdullahi dan abbas shi bai saurari abdullahi dan abbas ba to amma ruwayan da yake yi ana cewa ya je daga wasu manya-manyan almajiran abdullahi dan abbas ne irin su mujahid ibn jabir da wasu daga cikinsu saboda haka ruwaya sama wasu daga cikin malamai suke suke amsa kamar irin su muhammad ibn jarir al-tabari kamar irin su ibn abi hatim suke wato istishhari da ruwayansa sai da abinda ibn taymiya yake faɗa a ruwayan walibi ana karba amma kuma a fahimci cewa ba ita ce asalin lafazin abdullahi dan abbas ba yana ruwaya da ma'ana yakan ruwaito da ma'ana so wani lokaci idan ka sa ma wata lafazi da wata ake dan kokwantanta to ba za ka tabbatar ba Abdullahi dan Abbas kawai da mujarradin ruwayan walibi ba idan ana son a tabbatar cewa wani lafazin shi na Abdullahi dan Abbas to in walibin ya ruwaito sai an je an juya wata kila mujahid ya ruwaito ta wani bangare wata kila wani ya ruwaito ta wani bangare na Abdullahi dan Abbas in aka tara kuma sai a hujja a ce Abdullahi dan Abbas ya faɗa wannan magana da lafazi a da duba da irin wannan karina din amma ba wai da zatin abinda shi alwalibi ya rubuto ba amma dai ana hujja da shi ko ayi istishhadi da maganar shi alwalibin almuhim dai anan kaga a madana sahabbai abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud sun fassara al-iman da at-tasdiq anan idan muka fada muka ce anan ba suna cewa suna kadaita imani ne a a kawai ba da gaskiya ba suna son su gaya maka cewa daga cikin dangogin imani akwai ba da gaskiya wanda kuma a nan babin shi da fara zuwa saboda gaibi imani da gaibi baya bukatar sai kayi wani aiki abin da ake bukata kawai shi ne ka gaskata saboda haka sai suka faɗa maka ɗaya daga cikin manya-manyan dangogi na imani a wannan waje shi za wasu daga cikin malamai irin su a zuhuri shi ya fassara wato imani da gaibi anan shine aiki wato daga cikin imani da gaibi shine in an baka doka kai aiki da shi shine abinda az-zuhri yake ruwaitowa kamar da az-zazzaq yake ruwaitowa daga ma'mar daga zuhri yake cewa al-amal shine al-iman bi imani da gaibi ar-rabi' ibn anas sai ya fassara shi kuma da al-khashya tsoron Allah imani da gaibi shine tsoron Allah to wannan abubuwan duka idan ka hada sun hada ma'anar imani wato abinda zaka fahimta anan shine wato imani anan ya shiga daga cikin gaskata ba da gaskiya imani ne aikin imani ne tsoron Allah imani ne duk abin da yake da'a ne to wannan ya gazgata ka kira shi da imani shi yasa Muhammad ibn Jarir al-Tabari da ya tashi sai ya yi magana gaban miya yake cewa abin da ya kamata shine a siffata imani a magance da a kudurce da kuma a aikace duk idan ka kudurce alkhairi ka kudurce ba da gaskiya ga Allah ta abin da Allah ta'ala ya faɗa da abin da manzon shi ya faɗa to kai imani sannan idan ka faɗa a baki ka ce la ilaha illallah to wannan ma shi ma imani kai sannan idan ka tashi kai sallah kai azumi kai zakka to wannan shi ma sunansa imani yace qawlan wa i'tiqadan wa amalan wato kai shi a magance kai shi a kudurce kuma kai shi a aikace wanda duka sunan shi imani ana kiran wanda ya kudurce abu a zuciyar mai da suna mu'min ana kiran kuma wanda ya wato gazgata abin da ya kudurce da a zuciyarsa da ta hanyar aiki da sunan imani saboda haka a nan da aka ce allazina yu'minu bil ghaibi abinda Allah ta'ala yake magana shine sun imani da gaibi idan abin yana buƙatar a gaskata ne za su gaskata idan kuma yana buƙatar a furta ne za su furta idan yana buƙatar kuma a aikata ne za su aikata tunda daga cikin imani da gaibi shine daga sama a zo a ce muku ku zo ku dinga yin sallah guda biyar a rana idan ba dan imani da gaibi ba kaga ba za a wani sai ya ce shi bai da bai shi aka je sama wannan kaga imani ne da gaibi saboda lafazin al-ghaib yana nuna ma gaba anka abinda kai ba da kai aka yi ba labari aka baka an gaya maka ne sai ka yarda saboda haka imani in aka ce imani a mahanga ta ahlus sunna to ya kuce wadannan abubuwan guda uku karka tsammani imani kawai in kace kai imani amma baka yi ma Allah ruku'i ko sujada ah lalle imani abinda yake shine zaka kudurci a zuciya imani ne wannan kai ikhlasi kai ba da gaskiya wannan imani sannan kuma idan ana bukatar ka faɗa yanzu mutum ba zai ce imani ba amma ba mutum jin ya faɗi la ilaha illallah ba to kaga wannan bai imani ba dole ya fito fili ya ce ya faɗa a harshen sa mu ji shi sannan kuma dole ya fito idan ana bukatar ayi sallah ayi azumi kuma a ga yana yi ba a ga dungurgun baya yin ibada ba amma ya kira su kashi sunan musulmi kar ku ga ina yawan damun ku da da misalai daga cikin waɗannan wasu daga cikin yan fina-finan na na indiya wani daga cikin shi abinda wannan shi wannan sharuka ne yake faɗa wasu ne yake jefa ma zaki naik tambaya sai yake cewa to yanzu wai shi zaki naik yana cewa abinda ake bukata shine practicing muslim shi shi kuma sai sai sai dai wanda dariya na gatse ma shi shi sharuka sai yake ce masa to wai me yafi practicing muslim ko kuma to feel muslim to feel you are a muslim wai kai kai ka ji a zuciya ka cewa kai musulmi ne shi abin da yake son ya nuna kawai shine a yanzu muna cikin wani lokaci da ba zai faka kai ka ce zaka dinga yin musulunci haka kana ta nunawa ba kullum kana ta practicing islam haka ba zai yiwu ba sai shi zaki nake son nuna musu a ba zai yiwu a faɗa haka ba dole da ko dai a ce practicing muslim ko less practicing muslim kawai amma ba zai a ce a samu wani baina baina ba to wai shi shine wai shi ba wanda ya daga cikin wanda ya iya magana ana ana tsammanin wai shi wani musulmin kirki ne shine yake cewa ba dole bane sai ayi wannan wannan musulunci an dinga kudan baka musulunci a aikace shine wannan abubuwa idan baka yi ba shine yake cewa to Allah zai zai gane kawai to kaga kaga shi wato ubangiji zai zai amsa a sharadin sa shi a sharadin sa wai haka mace ta ta jina sa hijabi a dinga yin ikhtilal da karin maza da mata shi a yin yaje bina binan shi dake tarin gubarin guban sa amma dai gwadul understand kawai duk wannan wato shi Allah zai gane to ai duk wannan shi abin da kike ga maka shi imanin aya zuciya ne kawai ko wani abu za ka ji daga cikin wasu daga cikin fadararrun masu mabannata za su ce ai takawa tana zuciya babiyar za a yi kace kai imani kace takawa na zuciya kuma ba a taba ganin kana aiki ba shi yasa manzo Allah yake cewa a cikin zuciya akwai wata tsoka a cikin kirji akwai wata tsoka da in ta gyaru aiki zai gyaru duka in ta lalace aiki zai gyaru zai lalace saboda haka in dai zuciya ta gyaru to za ga aiki ya gyaru in dai daga sirrin imanin to za a gani kana yin sallah kana yin azumi baka wato yin wasu abubuwa da suke kishetan addinin musulunci so da haka yadda wasu ke faɗa suke ƙoƙarin cewa yanzu musulunci lokaci ne kawai da za ka rika yanzu musulunci a zuciya ba wanda ya samu yana yake tsaga yake tsabga maka ya ce kai sallah kawai haka naka sallah saboda kai kana gun ka tsagome ka to wannan ba imani ne ba imani ne da wurin ahlus sunna ba ko ba imani ne wajen duk wani musulmi na gaba Allah ta'ala a cikin Qur'ani yana cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ku ce mun imani da Allah da abin da aka saukar mana kaga wannan ayi aka ce ku faɗa da Allah ta'ala sai ya ce kawai ku rike a zuciya amma bai bar mai ce mu ce a zuciya kawai mun imani ba a dole sai mun faɗa an ji qulu amanna billahi ku ce mun imani da Allah wa ma unzila ila da abinda aka saukar mana Allah ta'ala kuma a wata aya ya ƙara cewa ma kana Allahu li yu'a imanakum Allah ta'ala ba ba zai bata imanin ku ba anan imani yana maganar sallah yana maganar sallah yace ba zai bata sallar ku ba to kaga shi ma anan kaga yana nuna maka wato imani akwai shi a magana kuma akwai shi a aikace hadisi ya tabbata a ce a sahihaini daga abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa 60 shu'ba aw bid'un wa 70 shu'ba imani rassa ne 70 da wani abu ko ko 60 da wani abu manzo Allah yake to afdaluha mafi kololon imani shine qawlu la ilaha illallah kace a bakinka kace la ilaha illallah sai ce wa adnaha mafi wato kasanta kasar rasan imani shine imaqatul adha an tariq shine kaga wani abu na cutarwa ga al'umma ka dauka ka gusar da shi sai wanda ce wal hayatu wal hayau shu'batun min min al iman kunya kuma daga cikin wani rassa daga cikin rassan imani kaga anan mazala da yace afdaluha qawlu la ilaha illallah kaga wannan magana ce magana ce dan haka akwai imani a baki sannan kuma da ya ce imadatul adha anil tariq in kaga wani wani abu mai cutarwa wata kaya ka gusar da ita ka ce ta daga hanya kaga wannan aiki ne ka sanar da ya ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya wani rasa ne daga cikin imani kunya akan ji shi a zuciya ne sai aga alamu shi a fuska kaga wannan aiki ne zuciya saboda haka imani aiki magana ce a baki kudircewa ne a zuciya kuma wato wato gaskata abinda kai kudirce ne da aiki ba zai yi mutum ya ce ya yi imani amma ba ya nuna cewa shi mumuni ne ba kawai mutum mace take ta yi imani ta iyaye ta din musulmai ne amma ta ce wa ai musuluncin wannan private matter ne kawai wannan wani abu ne kawai tsakaninta da ubangijinta Allah ya san tana da imani ta saboda ka ba sai ta sa waɗannan kayayyaki ba ba sai ta sa hijabi ba ba sai ta yi kaza ba sallar ma ta daina yi ta ce ita ba sai ta yi sallar ba ai tana da imani to wanzu wannan kaga ba ba abin da take yi ba sunan shi imani ba wannan abin da take yi sunan shi sunan shi munafunci amma tana kira shi da sunan imani sunan shi munafunci ba yadda za a imani ya tabbata a zuciya mutum ce shi ba zai imani ba shi yasa wato daukacin ahlus sunna baki daya daukacin ahlus sunna baki daya suka yadda cewa al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad imani magana ce a zuciya aiki ne a gabai sannan kuma kudircewa ne a zuciya yana kuma karuwa kuma yana raguwa in kai aikin da'a ya karu in kai aikin da'a ya ragu wannan shine imani wajen ahlus sunna jama'a dai idan ka je ka duba littafin littafin na malamin risala haka za ka gani malamin risala abin da yake cewa shine imani kaulun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih yace kaulun bil lisan ka fada da bakinka kace wato kace la ilaha illallah ka kai gaskiya kai amana wannan imani ne jama'a yace wa ikhlasun bil qalbi kuma ka tsantsanta ma Allah addini kai ba da gaskiya kai ikhlasi kai yaqini wannan imani ne wa amalin bil jawarih kuma kai aiki da gabanka kai sallah kai azumi kai zakka ga kana yi alama kai musulmi ne wannan imani ne imani kuma yana karuwa yayin da kai da'a yana raguwa kuma yayin da kai aikin aikin mutum ya aikin sabon Allah saboda haka a masu cewa imani yana zuciya kadai ba ba ganin alaman imanin a aikace aikacen su ko a maganar su to wannan ƙarya suke yi musu imani ba saboda idan da ya inda wato wannan tsokata su dake cikin tsakiyar kirjin su ta yi imani to da aikinsu ya gaskata haka saboda kamar yadda aka sani yayin da kai nufin abu kake son abu a zuciyarka za a ga kana nema ka same shi yayin da kake neman kuɗi za a ga kawai ka ja shi ka je kana neman kuɗi amma to a duniya ka kai da ka nema kuɗi baka yi da ka ce na yi ne neman kuɗi amma dai zan zauna a gida ina samu kuɗin ba samu wato a duniya baka yi da kai wannan ba amma a lahira ka shine kai da kai wannan kaga wannan wato watan yana wasa da imaninsa ne akwai a wannan babin babin imani akwai wasu daga cikin mutakallimuna da wasu wanda suka fadare ma akida ta ahlus sunna jama'a da suka fadare a wannan babu musamman dan mutakallimuna kuma an samu wasu daga cikin fuqaha wasu daga cikin malamai masana Allah a wannan al'ummar da suka bi su a wannan kuskuren nan zamu faɗi wasu daga cikin wasu daga cikin kuskure ne da aka yi a babin imani akwai magana na murji'a magana na murji'a da suke cewa al-iman kawai shine ka san Allah su murji'a suna cewa imani kawai shine ka san Allah kaga idan aka mutu tasu kaga har iblis ma mumuni ne kenan inda ya ce kawai ka san Allah yanzu da ba akwai wanda zai akwai wanda zai zama ya ce shi bai san Allah bane ma ai zai ya a samu wani wanda zai ce shi bai san Allah ba ko da ya ce bai san Allah da gaske ba to ya san dai ƙarya yake ma kansa eh saboda haka wato su murji suke cewa al-imanu shine al-ma'rifa to daga baya da suka an musu ta da suka an musu ta suke suka ga wannan aqidan ba aqida ce mai kyau ba sai suka ƙara gyara ta suka ce to al-iman shine al-ma'rifa wa tasdiq bil wa tasdiq shine wato kace ka san Allah sannan kuma ka gaskata kace ka yarda a baki ma ka faɗa to amma kaga sun dan rage to yace wannan dan ƙara dan kuskure ma da suka ma maganar amma kaga suna fitar da aiki daga abin da ake kira imani kaga so abin da a wajen su ai sallah ba imani bace sallah ba imani bace wadannan wajen murji'an da suka zo suka dan sassauta kenan to anan ne aka samu su daga cikin magabata kuma sun samu zamiya sun sun amsa wannan aqida ba sani ba saboda ka san ita da amma matsalan bid'a kenan a bari ta dinga yaduwa a ban a cikin al'umma kar ku kana yin bid'a ce a ta mata raddi saboda ka a yada ta ku ce dan me da an ja da su wala kum dinukum waliya din a kana nan za ka samu azan ka wani ya wani ya da bid'a kai baka sani ba a to akwai daga cikin wanda ake samu murji'atul fuqaha wasu daga cikin malamai da wannan al'umma da suka ashe wannan aqida ba tare da sun tsaya sun wato kyautata bincike ba kuma sun kara duba nasoshin shari'a daga ci akwai babban malamin nan malamin fikihu abu hanifa ya daga cikin waɗanda ya ɗauki wannan aƙida na murja'atul fuqaha murja'atul fuqaha su suna wajabta aiki suna cewa dole sai aiki aiki amma kuma yana cewa shi aiki din yana cika maka imani ne ba shi ne asalin gundarin imanin ba to kaga wannan ba gida shi da ahlus sunna ba ahlus sunna su suna cewa hatta salan da kake wannan sunta imani da ma abu hannu ke cewa a wata tana cika maka imani cika maka imani da amma dai idan baka yi ba na zai maka azaba amma dai wato asalin imanin wannan shine kawai ka gaskata da da zuciyanka ka gaskata wannan kuma shine abin da ake rubuta daga talq ibn habib daga cikin malaman magabata an samu wannan ana ana kiransa murji'atul fuqaha su bi da sa dan sauki kwarai da gaske kuma daukacin asha'ira wanda suka kawo addini kasar nan masu masu masu kawaidi duk wannan shine aqidar su su a wajensu imani ba sun cire aiki daga cikin abin da ake kira imani eh su imani yana cika maka wato yana cika maka addinin ka ne yana cika maka sallan ka yana cika maka imani ne ba shi asalin imanin ba to inda a wato munin wannan magana inda take shi ne inda suke cewa wato a asalin imanin daidai waje da muke dukan mu idan aka ce a daidai daidai da muke dukan mu wato kaga da annabawan mu da siddiqai da abubakar siddiqu da umar dumi daidai suke na a asali wato kowa bambancin burzuwa su ne a sama wai a sama wai kaman bishiya ce ai bishiya wai a rasanta a tushenta nan ne wato ake da wato babu babu bambanci a sama ne kawai za a ga wata tayi yabanya mai yawa tayi yawa babu yawa to kaga wai a far'i nan ne kawai ake samun bambanci a imani amma ba asali ba wanda za a ga hata hata wato Abu Ja'far al-Tahawi ya ya samu wannan zamiyan a gidan Tahawiyansa a gidan da Ahlus Sunna yake kawo amma kuma sai ya kawo na gida ta ta Abu Hanifa alaihi rahmatullah wanda kuma kuskure ce idan ba zai yi a cewa kawai yanzu mu yanzu imanin mu da imanin manzon Allah kai ba ma manzon Allah ba wai mu imanin mu da imanin Abubakar Siddiq waya kasa wai ɗaya ne ba zai yi ba kuma yanda da kamata a fahimci yanda da sun fahimta ai babu wata bishiya da zata da zata zama tana da rasa mai yawa a sama sai ka same ta a ƙasa ma wato wannan jijiyoyi nata sun yi kauri sun cika sun fi wanda ba su kai bushin ta fi wanda bushin da bata kai ta cika ba ko da a saiwanta da jijiyoyinta saboda haka duk yayin da aka sami wani wanda ya fika aikin alkhairi to ya fika imani ko a ƙasa yanzu a baka annabawan Allah ba wanda ya kai su imani ba wanda zai wani aiki ya kai su imani ko a ƙasa ne ma balle a sama ko a ƙasa ne siddiƙai kuma irin in su abubakar siddiƙu irin su umar irin su uthman irin su ali bin abi talib ba wani aiki da wani zai yi kawai cewa ko shi a kasa waje da yake da su a imani bai isa ba a'a duk wanda yake aikin da ba kuma zai yi a cewa kawai limamin garin nan namu ba waje da yake da wanda yafi kowa shan giya a garin nan wai a kasa ba dai suke a imani sa kasa wannan ba zai yi ba wannan duk wani mai hankali wanda tsaye ya katin ta ba zai yi cewa wannan daidai ne daidai ake ba saboda haka imani idan mutum ya fika aiki alkhairi to daga tun daga kasa ma imanin ke zama ya ƙara kauri kuma ya fika imani a sama zai zama fika imani a tsakiya zai fika imani a kuma can kasa ma zai fika imani saboda haka wannan shine abin da yafi daidai wannan shine kuma abin da yake manhajin ahlus sunna wal jamaa cewa al-iman qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah kamar yadda idan aka je aka duba wajen malam bin sala wannan ita ce da malam ya ringa mananatawa kuma shine wannan ita ce akida ta irin su imam malik akida ta imam shafi'i akida ta su ahmad ibn hanbal imam ahli sunnah wal jamaa shine akida ta su suya da tauri daga iyawa daga cikin magabata wannan shine akidar sahabbai duka duk wato in ka duba qur'ani abin da zaka gani kenan idan kai in kai kudirce gaskiya amana ba da gaskiya imani to wannan sunansa imani idan ka faɗi magana mai kyau idan ka ce la ilaha illallah idan ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wannan duk imani kai idan kai sallah imani kai idan kai azumi imani kai idan kai zakka imani kai idan ka zo fita ka ba wani hannunka ko gaisa saboda kana neman lada imani kai idan ka ga wani abu wani wani yayi kashi a hanya kasa kasa ka rufe wannan sunansa imani kana ka imani a aikace yake imani a kudurce yake imani kuma a magance yake haka wannan shine imani a wajen ahlus sunna wal jamaa to kaga anan Allah ta'ala yake cewa yu'minuna bil ghaibi sun yi imani da gaibi abinda Allah ta'ala yake magana shine wato sun gargata abinda yazo musu na gaibi daga wajen ubangijin su sun yi yaqini sun tabbatar da gaskiyar abinda aka gaya musu kuma wannan abinda aka gaya musu idan labari ne to sun tabbatar a cikin zuciyarsu cewa haka yake babu ko kukanto idan kuma hukunci ne sun tabbatar cewa wannan hukuncin daga wajen ubangiji ne kuma adalci ne za su dabbaka shi kuma idan ana bukatar su yi aiki aka ce ku yi sallah to za su tashi su gazgata wannan abin da suka kudirce a zuciyarsu su gazgata shi da aiki saboda haka wannan shi sa za ka gani wato suna suna yin sallah mummunai suna yin sallah an ce saboda me saboda Allah ta'ala ya ce su yi sallah za ga mummunai suna ba da zakka saboda Allah ta'ala ya ce su ba da zakka mummunai suna yin amana saboda Allah ta'ala ya ce su yi amana mummunai suna sada zumunta saboda Allah ta'ala ya ce su sada zumunta to wannan shine wato yu'minuna sun imani kenan الغيب الله تعالى كتوا يؤمنون بالغيب سن إيماني ده غيب الغيب ما غاب عنك بالحس شين أبن ده بذاك إيا غني قلوب با abin da ba za ka iya ganin shi rikila ko da ida ba ba za ka iya taba shi ba ba za ka iya jin sa ba a jikinka to wannan shine al-ghaib a wasu daga cikin malamai suka fassara ghaibi nan da qur'ani saboda qur'ani nan wahayin sa yana zuwa ban ne daga sama wahayin sa yana zuwa mai daga sama kuma wanda ke zuwa ya dauke da kan wannan wahayi na qur'ani shi ne mala'ikar jibrilu mala'ikar jibrilu nan ba wani taba ganinsa ba wani taba ganinsa da kuru-kuru ya ga wannan ce shi wani mala'ikar jibrilu ne da suransa sai annabin mu annabin rahama sallallahu alaihi wasallam amma mu dai sai dai mu imani kaga wannan gaibi ne sanan qur'anin shi kasa a sako bar tun daga sama tirin sai har zuwa kasa wannan gaibi ne saboda haka ibnu ja'far ya rawaito daga abu ahmad az-zubairi daga at-tauri daga asim ibnu abi natu al-kufi daga zaid ibn hubaysh yake cewa al-ghaib al-qur'an gaibi anan yu'minu bil ghaib sai sun imani da qur'ani wannan ɗaya daga cikin fasara kenan wasu kuma suka fassara wannan arwato shi ma daga abdullahi dan abbas da asarin sa akwai dan allin a cikin sa amma dai ana rawaitowa daga wajen sa wasu kuma suka fassara wato gaibi shine mutum imani da Allah da mala'ikunsa imani da gaibi shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da kuma aljanna da kuma wutansa ai dai ba mu gansa ba kuma kai imani cewa da ran tashin kiyama imani da Allah saboda ubangiji labarin sa aka baka labarin sa aka baka amma dai da lesson nan tabbas akwai shi amma yanzu aka kabauta mashi baka sani ba sannan ka ta wannan fuskar shi ma zama imani ne da gaibi sannan imani da mala'iku mala'iku labarin sa aka bamu in ka kun ka gaskata ubangiji ka gaskata mala'iku akwai mala'iku idan baka gaskata ubangiji ba kuma ka ce babu mala'iku sai kaga shi ma wannan imani ne da gaibi tunda bamu gani ba sannan kuma imani da aljanna cewa akwai aljanna zamu tike zuwa gare ta insha Allah tashin kiyama shi ma wannan gaibi ne labari aka gaya mana wanda yake so ya gaskata to zai gaskata in ya zama mumuni wanda bai gaskata ba ko zai shi bai daba kamar yadda ake samu masu cewa su ba rusu da ma addini suke sha su bu sai akwai wata akwai wata wani kingdom of heaven da ba sai da akwai wata paradise ba haka zalika wuta idan ka yi imani za ka yi da akwai wuta idan baka yi imani ba kuma ba za ka yi da akwai wuta ba haka zalika wato ran tashi alkiyama kace za a tayar da kai bayan mutuwa wannan duka ana kiransu alghaibiyat abubuwa ne na gaibi saboda wato mumunai sun yi imani ne saboda imaninsu da Allah idan ba da sun imani da Allah ba za su yarda da waɗannan abubuwan ba amma saboda sun imani da Allah kuma sun yarda cewa ubangiji shi ya faɗa wannan ubangiji kuma yayin da ya faɗa magana sun san wato girman sha'anin ubangiji da gaskiyarsa ubangiji ya faɗa magana baka samun kuskure baka samun wato abin da yake ba gaskiya ba sannan kuma sun san gaskiyar annabawansa sun san cewa Allah ta'ala yayin da ya yi ma annabawansa wahayi annabawan shi wahayi to gaskiya suke faɗa musu ba ƙarya suke gaya musu ba kuma sun yarda da abin da ubangijinsu ya yi musu alƙawari na cewa akwai aljanna ko akwai wuta sun yarda da wannan saboda haka sai suka yi imani da wannan gaibi din to wannan shine yu'minuna bil ghaibi kamar da Allah ta'ala yake cewa rabbana yake bada labarin mu'minai daga cikin abin da suke faɗa shine rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhlifu al mi'ad wato a- a- rabbana wa atina ma wa'atana ala rusul ka bamu abinda kai muna alkawari a harshen manzanninka lalle kai wala tukhzina yawmal qiyamah karka tozarta mu ka wulakatar da mu ran tashi alqiyama lalle kai ba kana cika alkawarinka baka saba alkawari wato kaga anan sai suka gazgata alkawarin da ubangiji ya musu duk da alkawari ne na wanda babu shi wato ba ba za su iya ganin sa ba alkawari ne na wanda yake alghaib anhum ne abinda ya zama ana cewa akwai aljanna ko akwai wuta wanda ba ba sa ganin ta ba sa ganin ta sai dai su yi imani saboda wato sun gazgata su gazgata annabawa da suka zo suna ba su labarin cewa akwai ta sannan kuma suka yi izina da wato girman sha'anin ubangiji girman sha'anin shi na cewa ubangiji shi ya halice su kuma da abu da ubangiji ya kaya wato dole su yi imani da shi wannan shi yasa suka yi imani da akwai aljanna idan ba haka ba kaga ba zai yi mutum ya haka nan kawai a bashi labarin abin da babu bai ganta ba bai taba ganin ta ba a ce akwai ta kuma ita nan ne ma zai zai yi rayuwa rayuwa na gaskiya ya yadda to amma saboda mutum ya yi imani da Allah ya yi imani cewa lalle akwai ubangiji sannan kuma waɗannan annabawa ba wai suna faɗa mana san zuciyarsu bane suna faɗa mana abin da ubangiji ya faɗa musu ne saboda haka sai muka yi imani duka mu muka yadda akwai akwai aljanna nan akwai wuta kuma za a tayar da mu a ran tashi alkiyama saboda ka yu'minu bil ghaibi wato mun yi an yi imani da Allah an yi imani da dukkan abinda ubangiji ya bada labari a rashin manzanninsa wannan shi shine imani da gaibi daga cikin mafi ban kayan abinda zaka samu na imani da gaibi shine wato waɗanda suka zo bayan manzon Allah su ma wanda malamai suna ƙiddiga wato mafi ban kayan abinda zaka samu na imani da gaibi wanda suka zo bayan manzon Allah ba su taba ganin sa ba ba su taba ganin sa ba ba su taba rayuwa da shi ba ba samu komi ba sai abin da kawai aka ruwaito daga manzon Allah na Qur'ani da ya koya wa sahabbai da manya-manyan hadisansa kundayen hadisansa da aka taskace aka ce maganar ganinsa ne ko aikace-aikacensa ne ko kuma abin da ya tabbatar ne ya ce shari'a ce a da suka zo ba su ga manzon Allah ba amma sai suka imani da waɗannan abubuwa to wannan yana daga cikin wato abin da su kansu sahabbai wani abu yake ba su sha'awa suke wato ta'ajjubi kwarai da gaske a ce an samu wasu mutane ba su taba ganin manzon Allah nan ba saboda suna cewa da shi manzon Allah gaskiyar shi wani abu ne da duk wanda ya san manzon Allah ya san gaskiyar sa ba zai ce yana yana mutane yana mutane gaskiya ba amma ya je ma Allah ta'ala ƙarya ba zai yi ba to amma su mu wanda suka muka zo bayan bayan sahabbai ba mu taba ganin manzon Allah ba ba mu san wasu sufofi nashi wasu abin da aka rubuce shi to ta yaya za mu san gaskiyar shi amma tare da haka da muka je muka yi muka yi wato muka lura muka nutsu muka karanta qur'anin sa muka karanta sunnonin sa sai muka ga bayan da za a yi makarici ya faɗa wannan saboda haka sai muka yi imani to sahabbai sun kasance idan suna tuna wato al'umma da za su zo bayan manzon Allah so abin da ba su sha'awa yana ba su bankayi suna cewa to ai babu a cikin masu imani ma kuma ya kamata a sa ku a ciki ku ne mafiya kyan wanda ya kamata a sa yu'minu bil ghaibi saboda sun imani da wato saboda su mu yanzu imanin da manzo Allah ilmul yaqini ne ilimi ne na yaqini amma su imanin sahabbai da manzo Allah wannan ainul yaqini ne sun gashi kurukuru gashi to kaga wato walaysa al-khabru kal iyad kamar yadda Larabawa ke fada wanda ya gani wanda ya ga abu kurukuru ba daidai yake da imanin sa da wanda kuma aka bashi labari ba wato kaga ana kuma a samu wani a samu ire-iren mu mutum za a bashi labarin matsala amma tare da haka ya wato ya ya kini ya ce lalle an yi manzan Allah na kuma lalle dokokin shi ne dokoki na gaskiya kuma duk wanda bai aiki da abinda manzan Allah nan ya faɗa a Qur'ani ba ko sunnarsa to ba zai rabauta ba to kaga wannan lalle ba mai yi wannan sai wanda yake da imani imani na gaskiya idan da babu imani na gaskiya to lalle sai kaga kamar yadda ake samu suna kare suna kaitawa suna cewa ma kaza kaza kaza su bu sai ta ba suna ganin ma anya daga sai ke ma wannan wannan abin da ke cewa ana mushi wahayi da gaske ne ko kuwa ba da gaske ba a kwatankwacin wannan shine abin da ake rauta daga Abdullahi dan Mas'ud irin wannan wato yabo da ake mu dan baya cewa sun imani da gaibi su Sa'id ibn Mansur a cikin sunan ɗinsa yake rawaitowa daga Abu Muawiyah al-Dharir daga Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran daga Umara ibn Umair daga Abdurrahman ibn Yazid an-Nakhai yake cewa kunna inda Abdullahi ibn Mas'ud mun kasance wajen Abdullahi dan Mas'ud julusan wata rana a zaune fadakarna ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka muka yi hiran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama sabaqu bihi da kuma abinda suka yi rigayi da shi sun ga manzon Allah sun yi imani sun taimaki addini kaga dai wannan rigayi ne qala abdullahi sai tawallu abdullahi dan musa sai abdullahi dan musa yace inna amra muhammadin kana bayyinan ita ai lamarin annabi muhammad abu da fili liman ra'ahu duk wanda ya ga manzon Allah to ya san wannan mai gaskiya ne ba zai ma Allah ƙarya ba walari la ilaha ghairuhu yace amma ina rike da wanda babu wani abun bauta sai shi ma ma amana ahadun qat imanan afdala min imanin bi ghaibi babu wanda ya wanda wanda ya kai imani cikan imani wanda ya yake cewa ma amana ahadun qat imanan afdala min min imanin bi ghaibi babu wani imani da wani zai zai yi wanda ya kai ya fi cika ya falala akan wanda ya imani da gaibi sai Abdullahi dan Musa ya karanta wannan aya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi abun wato abun da yake magana shine wanda ba su ga annabi ba wanda ba su ga annabi ba suka zo suka imani da shi to kaga wanda sun imani ne da gaibi saboda anan yana wato sira ba sha'awa yana wato ambatan abun da suke akai na babban sha'ani yanda ba su ga manzon Allah ba amma tare da haka suka imani da shi suka aikata abin da ya ba su umarni to wannan sai ya zama su ta wannan bangaren ubangiji ya bibita su duk da an a bai daya sabai sun fi falala to amma a irin a wadai wannan babu mu ma kuma mun samu wata wani falala da sabai ba ba kebanta su da wannan ba shine imanin mu da manzo Allah da muka yi duk da bamu taba ganin sa ba duk da bamu taba ganin sa ba amma su sahabbai sun taba ganin manzon Allah bal hatta kafirin qurayshawa ma da manzo Allah ya taba ce musu na taba muku ƙarya sai suka ce ma jarrabna alayka kadiban hadisi na ce as-sahihaini yake ta bamu taba jarabta ka kai ƙarya ba to kaga yana wannan ya da sauki suka zaka tashi amma duk wanda ya zo bayan bayan wato manzon Allah kaga bai taba ganin manzon Allah ba ma sai dai abin da ya karanta to kaga wannan zai iya zama ya samu wata shubaha da zai ce shi bai da ba amma tare da haka ubangiji ya tabbatar da wannan addinin ya tabbatar da gaskiyar ma'aiki ya kuma tabbatar da wato imanin yan baya su ma to wannan sai zama falala a wajen su ya zama abin da ubangiji zai ɗaukaka su daga cikin imani da gaibi shine mutum ya imani dukkan abin da Allah ta'ala ya bada labari a harshen manzansa na alamomin tashi alkiyama kamar da muka fara al'imanu bil ghaibi shine mutum imani da wani abin da shi ba zai iya zuwa ya je ya ganshi kurukuru ko ya taba shi ba to daga cikin alamun tashi alkiyama akwai abubuwan da aka gaya mana ba su faru ba ba su faru ba saboda haka watakila kuma da yawan mu zamu rasu ba mu ga waɗannan alamun manya ba to daga cikin imani da gaibi shine kai imani da waɗannan abubuwa kai imani da shi kai imani da dukkan abin da aka faɗa na wato alamun tashi alkiyama da nazarin na ƙonar ranar tashin alkiyama din kai da kuma abin da aka gaya maka na fitinan fitinan kabari azaban kabari ko wani imanta to daga cikin imani da gaibi shine mutum ya yarda da ita ya yarda da dawowar annabi isa za ga akwai wanda yanzu ba sa yarda da dawowar annabi isa suna cewa wannan khabarul ahad ne kaza kaza da dawowar annabi isa wannan mutawatiri ne wato hadisai ne aka zo aka same shi ta hanyoyi da yawa ta hanyoyin ta hanyoyin na gangami aka yi aka ruwaito shi amma za ka yi mamaki wani ya ce yanzu bai da annabi isa zai dawo ba ko ya rika tawilin wannan manganu wannan ba kila ce ta wanda ya imani da gaibi ba daga cikin wato abin da za ka yi imani da shi ne ka yi imani da dawowar mahadi da bayanan mahadi hadisi ya tabbata cewa lallai mahadi zai bayyana karshen zamani to mutum daga cikin imani da gaibi shine yi imani cewa lallai da matsala da ya faɗa zai zo ya faru lallai matsala ba zai magana kawai ta tashi kasa banza ba lallai wannan zai tafi zai faru daga cikin imani da gaibi shine kuma mutum imani cewa za a zo za a samu dajjal za a samu wani wanda yake mai yankakken albarka makaryaci da zai zo ya jarabci mu ne a imanin su ana kai shi almasihu dajjal wanda ya karyata to kaga yana karyata Allah ta'ala da manzon shi daga cikin imani da gaibi shine mutum ya imani cewa ran tashi gabda wato gabda za a tashi alkiyama za a samu wata dabba wata dabba da za ta fito kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari tana ba mutane labarin cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna tana ba da labarin cewa mutane ba su yi imani da ayoyin Allah ta'ala ba wannan dabba ce a gashin zamani za ta fito to wannan shi ma yana daga cikin imani da gaibi lalle wajibi mutum ya imani da shi daga cikin imani da gaibi shine wato kai imani da abinda manzo Allah ya faɗa na bannan yajuju majuju wannan shi ma ya ga wasu yanzu suna tawilin suna cewa ai kaza kaza kaza ne yajuju majuju ma kaza ne su tawilin su dauki wata ma'ana su bashi wannan duk ba daidai bane ba kuma alama ne na mumini ba ba alama ne na wanda ya imani da Allah da ranar karshe ba a'a su mumunai ba sa inkarin duk waɗannan labarai da Allah ta'ala ya faɗa ko kuma manzon shi ya faɗa suna tabbatar da shi saboda haka duk wanda ya inkari ya musanta ya musanta wannan labarin labaran da Allah ta'ala ya bayar ko kuma wanda manzon shi ya bayar da dawowa annabi Isa na bayanan mahadi na alamun tashi alkiyama manya da ƙanana to kaga wato wannan imanin sa lalle yana cin hadari kwarai da gaske saboda a nan bai yi cikan abin da ake bukata gare shi bane imani da gaibi Allah ta'ala da ce yu'minuna bil gaibi to yanzu bai yi wato bai zo da wannan imanin da ake bukata ba dole mutum ya imani da abin da koda shi bai gani ba amma dai mutukar dai ya gaskata wanda ya bashi labarin Allah ta'ala akwai wanda ya gashi gaskiya ne babu maza Allah akwai wanda ya gashi gaskiya a cikin al'umma babu a sama a cikin mala'iku akwai wanda ya kai jibrilu gaskiya babu saboda haka Allah ta'ala ya faɗa ma jibrilu jibrilu ya ga annabi Muhammadu mai gaskiya ya faɗa mai gaskiya mai gaskiya ya ƙara ga mai gaskiya saboda haka dole a yi imani wannan wannan wanda kace baka yadda ba to yanzu kana karanta Allah ne kana karanta manzon shi ne kana karanta jibrilu to duka a cikin waɗannan waɗannan ko kaita Allah ko kaita manzon Allah ko kaita dan aikin Allah daga sama to wanne ne yake da sauki a ciki babu sauki saboda haka ya kamata mutane su dawo hayyacin su cewa ka ce wato annabi Isa ba zai dawo ba wannan kaga fadaye fadaye da Allah da manzon shi Allah ta'ala shi ya fara fadan cewa zai dawo magana kuma ka ce mahadin da ba zai zo ba zai wani bayyana ba waye wani mahadi kaza kaza kaza kaza wannan kaga duk kana fada ne da abin da manzon Allah ya fada magana ka ce dabba ba za ta ba ta zo ba za a ganta ba ko ya ji majuju ko masihi dajjal ba wani shi ina za a ganshi kaza kaza kaza kaza duk wannan ba magana ce na wanda ya imani ba daga cikin kuma imani da gaibi shine mutum ya yi imani cewa Allah ta'ala watan wata rana zai tada matattu baki daya matattun nan duka tun daga farkon su har karshen su Allah ta'ala zai tada su zai tada su da jikin su zai tada su da jikin su da ruhin su wato in za a yi za a yi alhashur jismani ne ar-ruhani ma'an wato za a yi shi wato za a tara ruhinsu tare sannan ko za a tara gangan za a tara gangan jikinsu shi ma tare kakkai tsammanin wani gangan jikin za a za a sace maka wanda ba naka ba a'a shi dai wanda ka mutu da shi shi ubangijin zai dawo da shi Allah ta'ala yake cewa kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilina wace alƙawari ne a wajenmu kama bada'na awwala khalqin kamar da muka kaji halitta a farkon al'amari nu'idu haka zamu dawo da shi yace lalle zamu aikata hakan ji Allah ta'ala to yanzu ka ce a ka ce Allah ta'ala ba zai dawo da wannan da jiki ba ko ka ce ba zai dawo da watatu bayan sun mutu ba to yanzu wannan kaga mutum yana yana wato kafirci ne da gaibi wato yana bai imani da gaibi ba bai imani da gaibi ba wato kaga wannan sai zama wato wani kaso ne na kafirci daga cikin kuma imani da gaibi shine kai imani da dukkan wani azaba na kabari da aka ga maka ko kuma ni'imansa manzo Allah ya ba mu labarin cewa a cikin kabari kabari ko dai zama ɗaya daga cikin wato gaba na farko na ni'ima da zaka samu daga cikin nemomin aljanna ko ka zama wani gaba na farko da abin da mutum zai samu daga cikin azabar da za a mishi a wutan jahannama Allah ya tsare mu maza Allah yake daga ya faɗi wato labarin azabin kabari da yawa daga ciki yake cewa istanzihu min al-bawli fa inna ammata azabil qabri minhu ku yi makan ku garkuwa ku yi makan ku garkuwa daga wato fallatsin fitsari da kuke yi kar ku din za ku fitsari ku bude kafafuwan ku kar ku rinka fallatsa ba kanku saboda galibin azaban azaban kabari da ake muwahiduna masu masu tauhidi ta wannan ne eh zan ga wani lokaci mutum wanda fitsari za ga ya bata jikinsa da sauransu duk wannan yana gaje da azaban kabari almuhim dai anan kaga a mazala sai tabbatar da azaban kabari to ba yanda muka iya dole mu imani ko karka ce ka je ka duba kaga alamar shi kai baka alamar koyi ba kuma wannan kabarin da bai da wani bai da wani fadi a ce za a mutum azaba har a fada da mushi kabari ya zama aljanna yake samu a ciki ko ya zama an ƙara kunta ta mushi kabarin ta ina za a samu wannan to kaga wannan ba magana ce ta wanda yi imani ba amma magana wanda suka yi imani su sun sun yarda cewa abinda Allah ta'ala ya faɗa wannan gaibi ne dole mu imani kuma yanda ya faɗa haka yake sadaka mu yi imani cewa Allah ta'ala zai tada matattu sannan kuma abin da zai faru a cikin kabari wannan wannan tabbatacce ne saboda Allah ta'ala ya ba mu labari Allah ta'ala kuma shi ya ba wanda ya kashi gaskiya manzo Allah ya ba mu labari babu wanda ya kai manzo Allah gaskiya saboda shi amintaccen Allah ne a ban kasa aminullahi ta'ala fi ardihi ne shi daga cikin imani da gaibi shine mutum ya imani Allah ta'ala in ya tashi ne tare da batattu kamar da muka faɗa har tashi alkiyama zai tare da su tare da jikin su ne akwai daga cikin falasifa ko mutafalsifa da suka yi inkarin cewa ba za a yi wani physical resurrection ba wato Allah ta'ala ba zai tada wani um zai tada mu ba zai tada mu da jikinmu ba wasu wai wai abin ya shata musu hankali bai su gane ba suka ce taya ubangiji zai zai zai tada zai tada wato zai tada mu da jikinmu alhali jikinmu constantly yana canzawa ne suna cewa yanzu idan muka mutu suna in muka mutu jikinmu da'imul istihala ne wato yana canzawa daga wannan mataki zuwa wannan mataki yanzu idan muka mutu wani bangare na jikinmu zai zama tsutsa tsutsan ya ta zama ta halitta daban wani bangare na jikinmu zai zama taki za a je a ɗau takin na a je a sama masara haka idan aka je takin na je ya ƙara ma wannan masaran da wato ƙarfi ya shiga cikin masaran nan kaga aka ce jiyin ka aka ci saboda haka kaga kaga to wani ci za a taso sannan kuma wani lokaci idan aka je aka ci wannan masaran ai an ci jikin dan adam ne dai in an tsawaita bincike idan aka ci shi wanda ya ci zai ƙara samun lafiya ya ƙara samun kuzari shi ke ne zai ƙara takin matansa ya je a sace samun wato haihuwa ta wannan bangaren kaga dai wannan kai ne ka sake dawowa a wannan yanayi ka gana dan waken zagaye kenan to kaga wannan duk wanda su suka faɗa ka kaga musu fahimci Allah ta'ala ba Allah ta'ala shi da ya halice ka ababu ma sai ya kuma ya sha wahalan dawo da kai Allah ta'ala shi ya faɗa cewa ka baba da ana awwala khalqin du'idu shi ya faɗa wannan magana don haka dole kai imani ubangiji in ya ga dama duk waɗannan abubuwan da ka faɗa zai dawo da su duka ba wani abu da zai zai wannan dinsa wannan diya daga cikin wato tarnaki da wasu ke kawowa game da imani da tashi alkiyama amma tare da haka zaka ga akwai wasu daga cikin a mutafalsifa kamar irin su ibn rushd al-hafid su suna sun karkata wannan ra'ayi irin su ibn tufayl ibn rushd al-hafid ya wato ibn rushd mai wani tafi bidayatul muqtasid da ake karantawa a malikiyya to yana ya daga cikin akidunsa da yake da yake nanatawa a cikin littattafansa cewa wannan ya fi dacewa da aƙida na mutane wanda suka san abin da suke yi amma kai kai kai imanin cewa Allah zai dawo da wani jikin nan naka irin wannan jiki naka wannan dai dukkan jumhur ne kawai amawa ne kawai za su yi wannan imanin mai hankali ba zai wannan imanin ba amma su da suke wasu masu hankali ne su su masu bincike su masu ilimin kimiyya ne ta wancan lokaci su abin da ya dace da su shine su imanin cewa Allah ta'ala zai dawo da ruhinka amma dai Allah wai kamar sun sun dakata mu ubangiji gazawa ba zai yi a ce ya dawo da ya dawo da wato gangan jikinka ba wannan ibnu rushd al-jadd al-hafid shine ya faɗa wannan da wannan baki da su baki da gidansu bace amma kaga ya ya dake wata gida fadarriya ya faɗa wanda akida ce mai hadarin gaske akida ce idan idan mutun ya faɗe ta a sharadai sun cika zai iya fita daga cikin musulunci baki daya ka ce wai ba za a in za tashi alkiyama ba za a taso ka da jikinka ba sai da a taso ka da wai ruhinka kadai wannan akida ce mai hadarin gaske malamai da yawa sun yi ishara zuwa ga wannan a wannan zamani ma ana samun wasu masu ganin cewa su yanzu ba za a iya taso Allah ba zai iya taso da jikinka ba sai ya taso da wai ruhinka kadai har yanzu akwai masu irin wannan aqida misalin kawai da zan kawo guda daya amma dai akwai su har a cikin wanda suke su musulman ne ma ba ma ba zan kawo wanda ba su ba musulman ne ga yariya garau akwai a Amurka waɗanda ake kira da Nation of Islam Nation of Islam ana kira su jama'atu wannan jama'atu ummatul Islam jama'atu ummatul Islam Nation of Islam wannan wannan wannan wato kungiya da wani da wani mutumi ana kiran shi Wallace Fard Muhammad ya kafa tun 1930 ya zo ya kafa ta daga baya su waye je ya faku sai Elijah waye daga baya waye da ya faku sai ubangiji waye zo ya sauka jikin sa shikenan kaga ba za a ganshi ba shi ma zama spiritual kuma ba za a ganshi ba sai aka samu Elijah Muhammad shi kuma sai ya ci gaba da wa'azi wai shi kuma shi zai gaba sai ya zama annabi yake cewa ai shi ma zai annabi ne cewa da matsala da yace shi ne karshen annabawa magana ba haka take ba to walas walas walas shi sai zama shine in ana bauta kuma shi ake bauta su suna da lokacin da suke ma azumi ma su fa eh suna da aqidu iri iri da yawa shi sun yi da aqidan su akan abubuwa da yawa daga ciki akwai racism usuriya akan cewa bakin fata shi ya kama shine shafafe da mai kawai shi shine wanda zai shiga shine babban wanda ubangiji yake so saboda su a can in za ku tuna amurka ana damuwa wato black americans wato bakajen fata a amurka an nuna musu zalunci to wani zalunci ko sai ya haifar da wani nationalism haka wani abu na rajin kare ba ya fata to su sun duba sai daga babu abinda zai yake hada wato jama'a irin addini kuma addinin sai suka kawo musulunci ya fi dama dama zara ka sai suka zo suka ce wasu national islam ne amma su ba musulmai ne ba waɗannan gaskiya duk wata aƙida ta kafirci sun ɗauko kaga aqida dai ta ta cewa annabi isa Allah ne kaga su ma sun dauko suka ce Allah shi ma ya sako a jikin walas sun faɗa wannan sannan kuma unsuriya da suke yi cewa babu wani shafe da mai sai bakin fata ai kaga wannan aqida ce ta yahudawa cewa ba yahuda shine kadai shafe da mai saboda haka sun dauko kowace aqida sannan kuma suka ce kuma akwai akwai wani annabin da bayan manzon Allah saboda haka ba wannan a gane ba muna cewa su musulmai ne ba amma dai suna danganta kansu da musulunci shi sa muka kawo misalin su to daga cikin aqidar su su suna cewa dungurun kwata-kwata ba za a yi aqidan Allah ba zai iya tada matacce da jikinsa ba ba za a yi physical resurrection ba a sai dai kawai a yi wani abu da ake kira spiritual resurrection wani abu kawai na ruhi amma ba za a yi shi da jiki ba to wannan aƙida ce mai mara kyau in an duba za ga wannan shine ayi aƙida su Muhammad Ali Ada Muhammad Ali wannan mai boxing din shine aƙida su Malcolm X wanda daga baya musulunta ya zama Malik wanda Muhammad Ali kuma shi ma mun za ku tuna ya musulunta daga baya ina nufin ya bar wannan aqidar ta banza ai ba musulunci bane wanda baya ji ake haji daga baya ya ƙara karban wani wata musulunci daga baya shi Alhaji Muhammad su ma suka kashi daga baya to amma dai kaga almuhim da abin da kisan akai anan Allah ta'ala ya ce yu'minu bil ghaibi sun imani da ghaibi dole kai imani cewa yayin da ubangiji ta ya tashi zai tada batacce to zai tada kai tare da kai da jikinka baki daya mutum ya ce bai imani da Allah ta'ala zai tada wato matattu da jikinsu ba baki daya to wani yana nasaba ma ubangiji wato gajiyawa ne nasaba ma ubangiji gajiyawa to wannan shi kuma fita ne daga musulunci baki daya saboda kaban kace ubangiji yana bacci ne cewa ubangiji yana bacci wannan ka saka kaje ka dangata ma ubangiji da kace ubangiji ba zai ita da matacce ba da jikinsa baki daya to wannan nakasa ne kaje ka danganta masa saboda ka shi ma fita ne daga musulunci daga cikin imani da gaibi da malamai ke faɗa a shine mutum wato ya dinga mutum ya imani cewa lalle akwai wani mahaluki da ubangiji ya halicce shi da wuta sunan shi iblis iblis da kuma wato dakarunsa waɗannan akwai su kusa su ma yanzu a wannan zamani akwai wanda suke bin duk wasu nasoshi da aka ce shedan shedan shedan ya wata da shedan ya wata da sai ce a'a ai babu wani shedan abin da ake nufi shine sa zuciyanka sa zuciyanka shine shedan din ba wai wani abu ba suna tawilin wannan abin to kaga wannan shi ma ba su imani da gaibi ba saboda ubangiji shi ya ba mu labari cewa ya halicci shedan din nan kuma ga mangan da suke da shedan din ya faɗa shedan ya faɗa yace ma mana'aka ka yace me yasa baka sujada ba kaga wannan ai magana suka yi zai yi a ce kawai sun yi an yi magana da zuciya ai wannan wani abu ya ubangiji bai bada bai bada labarin haka akai ba to dole kai imani cewa akwai iblis akwai kuma mabiyansa mutum ya ce babu wani iblis sai dai kawai wani iblis kawai wani legendary kawai figa ne da ake ta faɗi a cikin addinai amma baya da wani tabbaci wannan kaga shi ma karanta Allah ya da manzon shi imani da cikin wani daga cikin imani da gaibi duk da mu taɓa ganin sa ba sannan daga cikin kuma imani da gaibi shine mutum imani da mala'ikun ubangiji cewa akwai mala'iku ko ka taba ganin sa ko baka taba ganin sa ba dole kai imani akwai su cewa ka taba ganin sa ko baka taba ganin sa ba duk ba akan su ake magana ba yanzu kai imani inda ka yarda cewa wanda ke ga maka mai gaskiya ne to shi ya ga maka cewa akwai su saboda haka abinda wasu daga cikin falasifa suke yi su ce babu wani jibrilu shi ma mazala yace an masa wahayi kawai a zuciyarsa ce kawai take ga masa wannan kawai ba wahayi bane suka ce wannan abinda yake cewa ana masa na wahayi suka kira shi da wannan al'aqlul fa'al active intellect wannan wai zuciyarsa ne kawai ke masa ke masa manganu kawai kaga to wannan ai san ai me ya bambancin wanda wanda ke wasu gane gane kenan ba bambanci inda haka ne haka Allah ta'ala da yace akwai mala'iku to dole mu imani mu ce akwai mala'iku daga cikin kuma imani imani da gaibi kuma mu imani kuma akwai aljanu kaza akwai yanzu masu cewa ma su ma su da aljanu ba to cewa babu aljanu wannan shi kashi wannan akida ce ta mu'tazila a gida ce ta mutazila wasu ke dauka suke yafawa ko sai su bu sidda ajani yana tasiri ba ce wai dan gurgu ajani ai baya shiga jikin mutum haye tasiri a jikinsa to wannan shi ma mutum ya inkarin wannan to wannan ana muji mushi hatsari kwarai da gaske saboda hadisai da suka tabbata suka zo ta hanyar gangami cewa lallai akwai waɗannan abu akwai waɗannan halittu sunan su aljanu kuma ubangiji zai tsiye su su ma ya musu hisabi har ma akwai wato abin da ya musu tanaji na aljanna ko wuta to kaga in babu su me me ya kawo a ce akwai su inda babu su ubangiji zai babu labarin su ba tunda ubangiji ya babu da labari to dole mu imani mu imani ko mu imani mu tabbatar ba kan mu shakka wanda ya imani ya koyo shakka ko yake kokonto to kaga yanzu yana yana wato kaman sanya wato tunku da wasu daga cikin nasoshi da suka zo a shari'a kenan wanda kuma da baya cikin wato abinda malamai ke faɗa na wasu fafin mumunai wato abinda dai a takaice dai abinda malamai ke magana imani da gaibi ko da kai baka sani ba to tunda dai ka yarda cewa ubangiji da ya gaya maka cewa akwai su akwai kaza akwai kaza to ka yarda cewa kawai akwai su din ka yarda cewa lalle yanda ubangiji ya faɗa to wannan hak gaskiya ne akwai shi idan baka faɗa ba to kamar kamar kana kaita Allah ta'ala da manzon shi ne wanda kuma wannan kaga abu ne wanda yake da hatsari kwarai da gaske yana da hatsari kwarai da gaske mutum ya ce babu kuma malamai suke cewa idan dan ka ce baka san abu ba bai zama hujja zama babu shi eh kaga suka ce adamul ilmi laysa ilman bil adami yanzu misali an tambaye ka aka ce shin yau ana karatu a masallaci ka ce baka sani ba cewa da kai baka sani ba bayan da cewa ba a yi karatun ba ko ba a karatun cewa baka san wani abu ba bayan da cewa babu shi shine malamai ke cewa wato adamul ilmi laysa ilman ko adamul ilmi laysa ilman bil adami cewa ban san abu ba cewa ni ban san akwai mala'ikun nan ba ban san akwai kaza ba ban taba gani ba to wannan bayan da babu su kuma saboda haka idan kai baka sani ba sai ka je ka duba sauran wasu hanyoyi ka gani ina ne ina ne zaka tabbatar da akwai shi yanzu kamar kai ne suka ce kai baka tabbatar akwai atom ba kai baka tabbatar to wake wake da mai danka duk masu ilimi a wannan bangaren sun yadda a cewa akwai wannan zarra din akwai wannan wannan atom din dan sun yadda suna da yakinin cewa wannan shine wato ginshikin rayuwar duk wasu halittu to kaga kai ba kai wato dan cewa kai baka sani ba na bayan cewa babu shi ka ce babu shi yanzu a duniyar kimiyya ba sai wasu sai su dauke mutum bai da hankali amma abin da zai baka mamaki duk da haka duk da haka sai ka ga wani ya rika cewa kuma ai ai ko babu Allah ko wani makamacin wannan ko ce an ce akwai mala'iku ina mala'iku suke an ce akwai akwai akwai aljannu ina aljannu suke an ce akwai shedanu ina shedanu suke an ce za a tashi alkiyama ta ina za a yi hankalin kai ka yadda hankalinka ya dauka alhali ka kamanta hankalinka yana da yana da iyaka yana da iyaka ba komai da hankalinka ke iya ganewa ba akwai abin da hankalinka ba zai iya ganewa ba akwai abin da hankalinka an koya maka kai yanzu kun kaje wajen ba kauye ka gaya mishi yadda ake yi a samu da ruwan lantarki kaza kaza kaza kaza kaza kaza da irin abin da masu masu ilimin kimiyya ke faɗa da ruwa ne da kaza da kaza a hada a kaza a samu da ruwan lantarki shi ba zai yadda ba zai ga wani abu ake gaya mishi su dabaru zai- sai ba ya ce su dabaru ne So, ka- kaga shi to hankalinsa da yana da- yana da wani hududi yana da wani wato iyaka da ba zai iya gane ba sai an masa bayani sai wanda ya sani amma yanzu kaga bai bai zama wannan ce- inkarinsa ya musanta cewa akwai wannan abubuwan bai zama hujja a wajen masu ilimi ba wanda suka san akwai abu saboda haka in an- Allah ta'ala ya ba da labari cewa akwai abu na gaibi abinda habbi rabanka kai abin ka na mumuni shine kai imani cewa ka- ba kai imani ba ko ka dinga bin waɗannan abin da aka faɗa da tawilai tawilai iri-iri ka ce annabi isan nan ai aka za ka za ake magana shi ne nasara da za ka samu kaza- wa- ya jujo ma jujo ko wane ne wane ne ana maganar satellite ana maganar dish ana maganar waye duk wannan alama ne na cewa mutum bai zama yu'minu na bil gaibi ba bai shiga cikin dandalan wanda suka yi imani da gaibi ba amma in mutum ya zama yana cikin wanda suka yi imani da gaibi wajibi ya sallama wajibi ya mika wuya ya wajibi ya bada gaskiya wajibi ya yadda ya yaqini a zuciyarsa abinda ubangiji ya faɗa saboda ba wanda ya kai ubangiji gaskiya wannan maganan bai kare ba insha Allah ta'ala kuma naga lokaci yayi zamu dakata a nan insha Allah ta'ala a zamu zamu ta sa a gobe insha Allah akan maganar imani da gaibi zamu yi magana game da abin da ya shafi ubangiji shi kansa imani da gaibi ne amma kuma imani da ba ba a kokwantansa imani ne da ba wani wanda ke kokwantansa sai wanda yake bai da hankali amma in dai ba sami hankali ne ya kalla kansa to ya san akwai wanda ya yi shi a saboda haka to imani da Allah ma shi ma yana daga cikin imani wanda yake fitsiri ne inherent nature ne wannan akwai shi a cikin zuciyar kowa kowa ya yarda akwai Allah in dai ba yana da hankalin da gaske sai wanda yake takabburanci yake son ya nuna ma ubangiji ya- ya ya fito ya da'awan abu da babu shi wato ya mukabara ya tsaba girman kai ce ba wai wani abu ba duk wanda ke cewa babu Allah wani tsaba girman kai ne insha Allah wannan shi zama tashiyan katunmu a baya abu da makanta zai Allah ba mu lada abu da muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa abdullahi insha Allah sai wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya